أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana ba mu labarin rigima rigima ta 'yan wuta Allah ya saba mu a ciki Allah ya saba ma nan za a yi Allah madaukakin sarki ya ga mana 'yan wuta cikin suratul shu'ara Allah madaukakin sarki yake cewa qalu wa hum fiha yaqtasimun qalu wa hum fiha yaqtasimun wallahi in kunna tallahi in kunna lafi dalalin lafi dalalin mubin izin sawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa al mujrimun wama lana min shafi'in wala sadiqin hamim walau anna lana karratan fa nakuna min al mu'minin haka ne ko Allah madaukakin sarki ya gaya mana a wannan rigima ce da za a yi a yan wuta a ciki yan wuta Allah ya ce yan wuta za ta ringa faɗi su alhali suna rigima a cikin wutan suna cewa ma adallana illal mujrimu mu dai ba wanda suka fatar da mu suka mana sanadiyar shiga wutar nan sai wasu criminals masu laifi wanda su suka jamu a duniya suka samu wata hanya wadda ba ta Allah ba muka yi ta bincike zuga shi sun wayi gari a cikin wuta kuma suka ce gashi matsalar cikin wuta shine wa malana min shafi'i ba mu da wanda za su cece mu ba mu da wanda za su cece mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki wanda zai tausayawa wanda zai ce ayi mana ayi mana to sai nadama wadda take ta ƙarshe cewa lau an da na karra tamfana kuna ni da mumini ina ma a ce za a dawo da mu duniya da za mu zamo cikin mumini kun ga wannan nadama shi ne ya kamata musulmi ya tsaya ya yi tuntuntuni a yanzu dai gamu a duniya ko yanzu ga ka a duniya ga a duniya gamu da ranmu gamu da lafiyarmu yawwa kaga wannan nadama shine yanzu yanzu zaka iya gyara ta yanzu yanzu duk abin da zaka yi wannan nadama da Allah ya gaya mana yan wuta za su yanzu yanzu sai ka gyara kayan ka tuba zuwa ga Allah ka gyara ayyukanka ka zama mutumin kwarai ka tsaya akan hanya Allah ka yi ta addu'a na ka zama mai neman ilimi domin matsalar da ake samu shine duk musulmin da ya zauna baya karatun addini to fa akwai matsala na yauwa akwai matsala gara mu gaya juna gaskiya Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu duniya ne don mu bauta masa ya kuma gaya mana ya ce wa makalatu jinna wal insa illa li abudu dalilin da yasa na halicci mutum da aljani da Allah kawai don su bauta mun kuma Allah ya riga ya san matsalar mu shine neman kuɗi ya san problem din mu dan shi ya halicce mu shi ya sa mu a ayar shi Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin Allah ya ce ban ce su tara mun wani kuɗi ba ban ba su wani haraji ba inda Allah ya ga dama sai ce duk sallah kowa sai ya kawo ɗari biyar in ba ka kawo ɗari biyar ba za ka shiga masallaci ba kuma in ba ka yi sallah ba Allah ya kama ka inda haka aka yi muka iya kaga dole ka yi ta kai kawo na a ce ya aka ce a ina neman kudin sallah ne na misali ban samu shi yasa abubuwa to Allah ba wannan Allah ya ce ban sa su tara mu wani abu ba yawa wa ma uridu an ma uridu min rizqi wa ma uridu an yud'imun Allah ya ce ban ba Allah baya cin abinci ban ce su tara mun abinci ya fiti da ni a'a to abin da nace su bauta mu ka kenan dan adam bai da uzuri saboda ai uzuri na kasuwa uzuri na aiki uzuri shine uzurin mu duka duk inda zaka ji mutum ya zai ce ai ka ana neman abinci kuma kaga neman abinci shi baya karewa shi yasa kaga kowa neman abinci yake dan gwata ma neman abinci yake na eh in ka haɗa shi zai ce ya je neman abinci ko shi sai na ma neman abinci yake na duk kowa neman abinci yake so abin bai da iyaka bai da karewa dole sai mutum ne zai wa kanshi linzami mutum ne zai wa kanshi saiti mutum ne zai roki Allah ya bashi kana'a shine wadata zuci sai ka ga dan abin da ke aljihun shi ya sa ya samu nutsuwa ya tsaya bautawa Allah Allah ya shirye da mu assalamu alaikum yadda addini wannan babban tabba ya ce yana tambaya amma bai da alaƙa da karatu yana da alaƙa da karatu cewa tambayar shi ne yadda addini ya shigo najeriya yadda addinin musulunci na ya shigo najeriya wata wanda ya karanta tarihin shigowar musulunci najeriya zai ji hanyoyi da musulunci ya shigo ne ta hanyar 'yan kasuwa 'yan kasuwa musulmi musulunci ya shigo ta hanyar wani sahabi zo afirka tukuna ukubatu bin nafi a tarihi za ka ga yana cikin wanda suka zo afirka daga nan kuma da ke tarihi ne na ai ta ce ma an yi kaza an yi kaza ƙarshe kuma a ce ma wallahu a'alam saboda shi daman tarihi aka yi tun da baka nan na ba a san abin na amma dai duk mafi yawa za ka ga musulunci ya shigo ne ta hanyar 'yan kasuwa ya yaɗu 'yan kasuwa musulmi sa'an akwai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su shine wannan jagora uku ba bin nafi wanda sun zo wasu wurare na Afirka sun kuma yaɗa musulunci daga nan kuma wanda ya samu yayyo gaba yayyo gaba har zuwa ga wanda Allah ya nufa zai musulunta wasu kuma zuwa wani waje suka yi suka ɗauko musulunci suka musulunta suka kawo garinsu an samu waɗanda tafiya suka yi kamar ƙasar yarbawa akwai wannan bawan Allah Allah ya jikin shi ya rasu na manta sunan shi muna ko ko a goma shi ne ya yi tafiya ne je musulunta ya dawo ya kuma musuluntar da ina nuhun mutanen garin shi kaga daga nan musulunci ya yi ci gaba to da yawa an samu irin wannan shi ne yake fita sai ne musulunci sai kuma ya dawo sai kuma daga nan musulunci ya ta yaduwa na alaikun salam na zuwa ok na kafin zuwan usman dan hodiyo akwai wasu malamai da suka wa musulunci hidima a najeriya eh akwai akwai malam shi usman dan hodiyo baka ji ana kiran shi mujaddadi ba shi akwai abin da ne wanda ya fice saboda ya samu abubuwa da ake yi cewa wanda ya so ya gyara su don ba mun haka ake musulunci ba kaga musulmi irin da yanda yanzu muka yi kwana muka dawo don dawowa an kai yanzu za ka ga musulmi da babban riga da aska uku da shari amma ya je wajen boka na? aka gaba ina? musulmi a sahun gaba yana sallah amma kuma an jima zai je wajen boka kaga akwai tuka da warwara a cikin irin wannan da abubuwa na gargajiyanci wanda da yawa ya gyara da kuma yaƙi-yaƙi da ya yi shine ya zama ya yi fushi ana cewa ai mujaddadi za ka ji shi ne kalmar mujaddadi jaddada in ka ji ana jaddada abu to ai yana nan ai ba ya baya nan ba wallah ala na'am zalim husna na'am ya dan yi na ya dan yi dan shi ma wata hanya ce ta neman ilimi amma akwai saura kaga sauraron wa'azi kadai ba zai sa musulmi ya iya fatiha ba sai na sai ya ɗanyi akwai wasu abubuwa da mutum na bukatan ya iya na sauraron waje kaɗai ba za a mutum ya iya karatun ƙur'ani ba na ya bukatan ya tabbatar ya iya wani lokaci mutum zai ji kamar ya iya amma bai iya ba suka na yana bukatan ya tabbatar mar da ya iya wani za ka tarar shi shi ba inda ya taɓa zama a gaban malami ya ce malam bari na fatiha ka ji ya yi daidai ko bai yi ba a kaga haka ake kuma alhamdulillah yanzu malaman nan akwai sa'ar kakan mutum ma yana so na ba wai sai ba ma sa'ar ka ba wanda ya kai kakan mutum akwai malamai manya dattawa akalla dai ka samu confirmation cewa abin da kake yi nan didi ne a domin in ana cewa na ɗauka na iya to za ka ga mutum watakila bai iya ba irin abin da ya faru da kiran sallah kun gaban da yanzu ake gyara kiran sallah da a arewa kiran sallah kawai kowa na yi ne kowa kuma shi ne ɗaukan ya iya kuma ya iya saboda tun yana yaro ake kira na? e tun yana yaro ake kira har ya girma da haka zai gaya za a yace bai iya ba da haka zai zo kuma ya yi duk yadda ya ga dama ya kwaba abin shi amma kaga in ya koya sai ya gyara sai yi shi yadda aka ce a yi shi na amfanin zuwa makaranta to kaga bai dace a ce musulmi da yana saurara ce duk rayuwarsa shi ba makaranta ba a'a ko da a wata wata ne ka dinga cire rana ɗaya a sa a wata ɗaya ka je rana ɗaya misali nake a ce duk wata za ka cire rana ɗaya za ka je wajen malami ka zauna kai karatu ai alheri ne na alaikum salam na hukuncin ko dai hukunci addu'a za a yanka shi ne ya hausar ne kai sama da ƙasa da ita na yawa hukuncin addu'a idan za a yanka na ko? ok na? oh ok yankar yanka ok in za a yi wata addu'a misali malami ce ta an yanka na? misali ta an yanka rago yawa so ok ya hukuncinta hukuncinta halal ne amma ba wajibi ba ne idan malami ya ce ma annan addu'a ba za a karɓa ba ta hanyar kata wannan ba daidai ba ne kuskure ne amma cewa ka yi yanka don ka yi addu'a wannan abu ne mai kyau maluma da suka yi bayani cikakke dangane da yanka da ake yawan yi a malaman ƙasar hausa sun ce abin da ya sa ake wannan saboda akwai ƙarancin nama a ƙasar hausa an gane duk inda aka yi yanka aka kai cinya nan gidan aka kai cinya aka ce ga sadaka wanda suka taba ce to Allah ya biya bukata shine abin da yasa ake zai ji daɗi na sai ce Allah ya biya bukata ka ji dalilin da yasa ake ba wani abu ake ba wannan Allah ya biya bukatan shi ake nema sai kuma Allah ya biya ko sadaka da ake a wajen masu kosai a ba almajirai iyayenmu in kun duba duk talaucin mutane iyayenmu suna sadaka duk yadda mutum ya kai da talauci saboda an koyar da su suna yin sadaka amma yanzu za ka gamo da kuɗi amma ba ma sadaka eh ba wani sai wanda Allah ya zaɓa iyayenmu za ka ga talaka amma Allah kullum akwai program na sadaka a rayuwarsu wani zai je wajen mai kosai na ya ba ta kuɗi ya ce a yi sadakan ƙosai na sadakan kudu a yi sadakan mata na haka suke rayuwa saboda sun san muhimmancin sadaka mu kuma mun san muhimmancin boye kuɗi na sai kowa ya ɓoɓo ya dashi shi ke da aida da bi ala da haka yanka ba da sharaɗin na wajibi ba komai kwarai da gaske kwarai da gaske idan yaro ya kai izo ɗaya ba sai a yi masa sadaka wani a yi shinkafa da wake wani a yi masa wani a yi kosai abubuwa ne masu kyau aka da aka daina da abubuwa masu kyan da ake aishi ɗan ne ya zo ya hana sai ya juya su da wasu abubuwa kuma wannan sadakar da ka gani ita take zaunar da mu lafiya wani abubuwa da yawa da aka daina ko karatun ƙur'ani da ake ta yi da duk anguwanni za ka samu ana karatun ƙur'ani ana karatu da safe ana karatu da rana ana karatu da yamma ana karatu da dare to kowannen za ka ga Allah ya sanya wa al'umma albarka amma yanzu za ka sani ba komai sabo da rana sabo da yamma sabo da daddare yawa kowa ka samu ya kyasto irwaya ya kunna facebook na ya danno wasan wani yana kallon ana zina wani yana kallon ana haka dai duk rayuwar sai kuma mutane suna sa ran a zauna lafiya Allah bai yi wannan alƙawarin ba eh dole ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim eh yanda Allah ya faɗa nan nakin za a yi eh Allah shi yadda na'am gaza to hukuncin kiran sallah wajibi ne wajibi ne na yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai amma ba wajibi bane kuma da misali idan da za a yi sallah ba a yi kira sallah ba ko sallah ta yi ko sallah ta yi amma umarni ne annabi sallah sallah mai baya na wajabci har ma mutum ɗaya ma ya ce in zai yi sallah a daidai ya ce ya kira sallah saboda abubuwan da zai samu kuma wannan abin da suka yi na hana ku kira sallah wato ka san iyaye suna da lura ba irin yanzu ba an san tsara mutuncin masallaci ne idan aka ce ku ke nan ladanu ku bai iya sallar cire sallah ba ko wani yaro ya zo ya kama yi an jima wani ma zai ce limamu ma bai iya sallah ba na duk abubuwan namu sai su hargitse da aka tsare abin nan suka ai kaga abubuwan da ke faruwa ta hasali yadda ake da liman ma ma shi ma da iya ba ce masa ake gyara saboda ai musulunci ba hargitsi ba ne ba harkar rudu ba ne in kuma aka sake sai ya zama rudu kamar yadda ya zama da yawa a wurare shi ya sa suke ana amma ba idan wani ya kira sallar ba ta kira ba wala ala alaikum salam na na tsarai da gaske mutum ya yi yanka a shi ne dai ai ai zubda jini shi ne yankan wato yana magana kuma shi mutum ya yi yanka saboda Allah ita ibada ce mai zaman kanta jini ya zuba amma duk yana cikin ma'anar yankan ai galibi idan ka yanka wanda ka yanka ka zubar da jini ka samu lada da wuya kuma ka cinye namun ina nufin zai ka tarar da ba mutane ake shi yanka ibada ne shi yasa ba a yin shi don wani sai don Allah amma ba ana nufin ana yanka ai don a ci nama ko na ana yanka don a yi sadaka duk ba shi bane ba yana nufin wani illa bane ciki akwai keke dai da ba su so shine keke na tsashi wanda boka zai ce a yanka bakara kuya ko a wanke yawwa na yau jan zakara ko shekararren zakara mafi yawa boka makarya suke na maganar wannan sifofin zakaran shi ma kawai yana faɗa ne kasan suna yi don su ɗan razana mutum ya gane akwai wani aiki babba da za a yi a ce ana so ka kawo zakara ɗan shekara ɗaya da rabi shi ma kashi bai san shi ba ba wai amma dai zai ma haka saboda yana son shi zai je nemo shi
malam game da kiran sallah ne ita tana da falala ne suna da annabi ya ce mutum ko shi kaɗai zai sallah a daidai a sosai salalar kiran sallah ai ladan ya more idan ya yi kiran sallah don Allah a ya ishi ladan falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man azana sitta ashara sana rajaban lahul janna wanda duk yayi shekara goma sha biyu yana kiran sallah to aljanna ta tabbata gare shi ya haye mm. shekara goma sha biyu kawai ya haye
zuwa da mutum zai sallah wasu ba shi in kira sallah ne
eh to ya danganci ina ne karka je kuma a ce malar lafiya na shi haka ne ana kiran sallah ne a musallaci saboda ai ofishinka in ka kira sallah jima za ka hada watakila ba kowa za ka da shigo ofishinka kiran sallah kuma kiran jama'a ke ka gane ba ka isa ka kira sallah mutane su shigo ofishinka ka ce kuma a don ka kira da haka ga kenan yana da ma'ana abin da ake da ake samu duk kiyashi da ka gani da ƙwaro da cinkeso da suwaye da suke ƙwaƙwaye kowane sai ya zo yana mar shaida ya ji kiran sallan shirin tashi kiya ha kowanne ya ishe shi alaikum salam na'am a'a na'am duk wanda ka dauka duk wanda ka dauka yayi akwai kadaya na islam za ka yi ta jin sun kaskashi biyu na ji jin duk wanda ka dauka ya yi galibi in ka ji wannan saɓanin kowane kowarsu wadanda suka yi saɓani akwai dalilin su kuma dalilin nan nasu za ka ga a musulunce ma abin bi ne kamar alwala ce a yi za ka ga akwai masu shafan kai a shafar kai gaba ɗaya akwai masu shafan mutum ya alwatar sai haka in ya shafi gefen gashi kowannen su yana aiki da ayar ƙwa'ani Allah dama ya ce ya ce famsahu bi ru'usikum bi ru'usikum wannan baba din ita ce malamai suka yi saɓani wasu suka ce ba'adiyya ce wasu suka ce kulliya ce shikenan haka kuma wasu suka tafi manyan malaman mazahib din haka suka tafi daban da wasu na ga wamsahu bi jami'i ru'usikum Allah yake cewa sai a a wamsahu bi ba'd ru'usikum kun shafa dukkan kanku a ku shafi shashin kanku kuma haka aka tafi haka aka tafi da haka duk wannan mutum yayi sashi Allah shi karba Eh, ba zai zama. yawa maganan kiran sallah an sha yi an sha an sha magana wato shi ma ƙarshe ya kamata a ce mutane duk wanda ka ji yayi a yanzu a yanzu a duniya haka ne yadda ka gan shi akwai inda suke kira a farko akwai inda suke kira a ƙarshe duk wanda ya kira ya yi ko akwai wanda zai ce bai bari yawa amma an kai tarihi shi a salatu khairu min nomi waye yi hadisai sun nuna sayyidina na bilal shine wanda ya so mu faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna akwai abdullahi bin ummi maktum wanda shi makaho ne shi ne kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kuka ji kiran sallar shi ku daina cin abinci idan kuka ji saboda shi ba kiran sallah sai an gaya masa lokaci yayi na ya kira ya ce amma an kun ji kiran sallar da ku ci gaba da sahur
ya dalili na ɗin ya yi kiran sallar da farko wannan ne sai a yi wannan sai a yi to ai idan ka bi in ka bi tarihi sai ka ga shi shi wancan wanda eh, ban san na kira wani abu ne ya sa ka na dai sai ka ga in ma za ka je wa ya fi dacewa sai ka ga na a salatu khairu minan nau a yi ta a ƙarshe shi ya fi wajen dacewa saboda me ba a ci a salatu khairu minan nau sai idan lokacin sallah ya yi amma tsakar dare ka ce mutane a salatu khairu minan nau bayan ba- annomu ma kuma ba- ta wata sallah ma tukunan an tambaye ka lokacin ta bai yi ba lokacin bacci Allah ya ce a yi ba na kaga a salatu khairu minan nau ya fi idan lokacin sallah ya cika Hmm? amma lokacin can in kai bacci ma ba laifi kawa kowa ba na lokacin bacci ne da haka abu ne ne mafi asar shi ne dai kowanne aka ji Allah shi karba Hmm. Sallallahu alaihi wasallam.